أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا قوم قوة بقي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Mun tsaya a satin da ya gabata a kan aya ta hamsin zuwa aya ta hamsin da ɗaya a cikin suratul an'am shafi na ɗari da talatin da uku a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Allah ya kashe mu akan haka ya karɓi rayukanmu muna musulmai, Allah ya sanya aljannar Firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. مالا الله يتي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون kafin mu ci gaba da bayani akwai wani dan takaitaccen bayani ke so in yi akan mas'ala ta idda ta namiji da muka yi bayani satin da ya gabata to da yawa daga cikin malamai sun ce ba a kiranta idda ana kiranta muddatul intizar lokacin da mutum zai yi jira a shari'a ba a kiran shi idda an gane ko da haka ko da wani ya ga wannan saɓanin na malamai kai ya ce an zo an ce akwai kaza kuma waɗansu malamai sun saɓa abu na biyu mas'ala ta Sheikh Nasiruddin Al-Albani da muka kawo cewa ya ce ko mutum ya sumbanci matarsa mani ya fita a jikinsa matukan bai take matarsa ba akwai azuminsa wannan ba yana umarni bane da mutane su aikata saɓani ne na fuqaha'u saboda su hujjar jamhur cewa azumi kamar yadda Allah yake faɗa ɗan adam ya bar abincinsa da shawarsa sun fassara shawa da fitar mani shi ma yana daga ciki shi ko ce a'a cewa shawa wato in ba jima'i ba ba zai shiga ba dalili kuma yace mutumin da ya sadu da matarsa ko da maniyi bai zuba kafara ta kama shi kinan wannan ke cewa ba fitan maniyin ne a illan ba an gane ko dan kan wasu su kai hari kasa akwai waɗanda suke jiran irin waɗannan matsaloli saboda su kai ma malamai hari abu na uku kuma a Najeriya an yi wato abin da ake cewa an kama ɗaya daga cikin manya-manyan alarambomi kuma malamai na wato Najeriya Sheikh Ahmad Suleiman Ibrahim an yi garkuwa da shi ana neman kuɗin fansa wannan musiba ta kai har ga malamai dama kwanakin baya sun yi garkuwa da wani babban malami Algarkawi a garin Kaduna wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai masu karanta suwa a masallacin gumi don haka dai mutane su yi hattara in kuna taɓa azzalumai Allah yana kyale ku wallahi duk lokacin da al'amari ya kai ga taɓa malamai wallahi za a ga bala'i domin mutanen da ba su da aiki sai karantar da al'umma littafin Allah da ganar da ita littafin Allah kuma a ce yau an koma ana garkuwa da su don a nemi kuɗi lamari ya ɓaci kuma duk mutumin da ke son ya ga bala'i ya rinka taɓa addini da malamai nagari na Allah da kuma mutane nagari na Allah don ba dole bane malami ya zamanto malami nagari Allah shi mun tsari da wannan musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa anzir kayi gargadi bihi da shi alqur'ani mun yi bayanin cewa abinda ake ce ma al-inzar shine al-i'lam ma at-takhwif ka sanar da mutane abu tare da tsoratar da su an gane ko shi yasa malamai suke cewa fa kullu inzarin i'lam dukkan gargadi an gane ko akwai sanarwa a cikin sa walaysa kullu i'lamin inzar ba kowane sanarwa bace a tare da gargadi an gane akwai al'umumu wal khusus bainahuma kenan in an kawo al'ilam am ne al'inzar khas ne duk lokacin da an ka samu khas am zai iya shigowa amma dan an samu am ba dole bane khas ya shigo mun fahimci wannan da kyau ko Allah ce wa anzir bihi kai gargadi da shi shi alqur'ani wa za a yi ma gargadi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim waɗanda suke jin tsoro khafana ana jin tsoro ma ana nuna tsoro akwai lokacin da take zuwa da ma'ana ta sani an yuhsharu ila rabbihim wato da an da yuhsharu fi'li mudari'i ne za a maida shi masdar sai a ce yakhafuna al-hashra to tunda an tazo sai a shafe min asalin shi khafa min kaza ake cewa ya ji tsoro daga kaza kenan tunda an da wato fi'li ta zo sai a maida shi al-masdar al-mu'awwal ko kuma al-munsabiq kenan yakhafuna min an yuhsharu ila rabbihim ay yakhafuna min al-hashr ila rabbihim suna tsoron a tayar da su wato zuwa ga ubangijinsu an gane ko ba su kaɗai ne za a yi ma wa'azi ba an gane ko domin bi domin al'inzar ya shafi kowa da kowa tabarakan ladhi nazzala al-furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadhira amma al'ada ce ta alqur'ani wani lokaci yana cewa a keɓance waɗansu mutane saboda su ne abin yake amfanuwa ina fata an fahimci domin waɗancan kafirin ko an yi musu gargaɗi ba za su yi imani ba an gane ko innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna to kaga ko alhali ko za a yi musu gargadin dan Allah yace a gargadi kowa to amma dai na alladina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim an kebe su dan su ne abin yake yi ma amfani an gane ko wa anzir bihi alladina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim kai gargadi zuwa ga waɗanda suke jin tsoron a tayar da su zuwa ga ubangijinsu laysa lahum min dunihi waliyun ba su da koma bayan ubangiji wani waliyi kalima ta waliyi fa'ilun ne an gane ko wanda mun yi bayanin ta tana zakkuwa bi ma'anar fa'il wani lokaci tana zakkuwa bi ma'anar maf'ul wani lokaci wani lokaci kuma bai halatta ba ta zo illa bi ma'ana wato alfa'il kamar yadda muka yi magana akan hafiz in ta zo zuwa ga Allah ba ta halatta a ce bismil maf'ul dan babu wanda zai tsare Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayani ya gabata an gane ko alwaliyi kuma shine man bainaka wa bainahu wilaya an gane ko tuwalihi wai walika wanda akwai wilaya tsakankaninku kana jibintan lamarinsa shina jibintan lamarinka muminne suna yi ma Allah biyayya an gane shine wilaya ba su taimaki Allah ba an gane ko Allah subhanahu wataala yana taimakon su yana ganar da su gaskiya wannan aya an ce laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'a tana daga cikin ayoyin da suna buƙatar aljam'u wani wuri Allah subhanahu wataala ya ce shine waliyin kowa hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allah maulahumul haqq anan ba cikin al'amari ya ce sun maruddu ila Allah maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin kowace rai maulanta shine Allah subhanahu wataala to kaga anan kuma wani wuri sai nuna cewa wa annal kafirina la maula lahum a cikin suratu Muhammad ko ba haka ba zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa annal kafirina la maula lahum to wannan yana nuna cewa an ce ba su da wali a'a suna da wali amma wanda bai amfanin su abu na farko kenan don mi don saboda waliyattakan da a tsakanin su da shaitan da wanda a tsakankanin su ba ta amfani su nan duniya za ta kare in maslaha ta kare a can kiyama in an zo kuma za ta kare fat ko da maslaha ba ta kare a duniya ba an gane ko domin ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd su kuma munafikai Allah ce almunafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd sashin su yana tare da sashi waliyin sashe ne ina fata an fahimce ni su kuma mu'minne wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd to yace la, la maula lahum kuma yace kuma والذين كفروا اولياءهم الطاغوت sannan kuma yace faqatilu awliya ash-shaytan to ainan kore wanda yayi bai dace a ce suna da shaytan ba suna da tagut kuma suna waliyantaka tsakankanin su a'a sai a ce waliyantaka su wanda ba ta da amfani cikin su aka ce la maula lahu ba ta da amfani an gane ko inda an kace kuma Allah shine maulan su shine majibincin lamarin su nan babu wani abu wanda zai gudana a cikin lamuran su fa ce sai da izinin ubangiji mun fahimci wannan waliyan nan kuma wato kowanne daga cikin su zaka ga aikin da yake yi awliyaullah alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah sune awliyaullah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut tanan ne za a bambanta su shi yasa ma Allah fito da su qarara ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun masu imani kenan da haka dole dai sai mutun ya fahimci irin waɗannan ayoyin kan mutun ya sai ya abin nan su mu'minai ran tashin alkiyama ta su za ta ci gaba al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqina Allah ya sanya mu daga cikin su Allah ce to wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi'un sannan ba su da mai ceto an gane ko kalima ta ash-shafi' ta samo asali daga ash-shaf'u a cikin larabci an gane ko wato ash-shaf'u shine diddul witri duk abinda ba mara ba an gane akwai biyu akwai abin da yake wato ba biyu ba kenan ɗai witiri ce an gane ko uku witiri ne biyar witiri ne bakwai witiri ne to sallar shafa'i da witiri wasu suka aza bakin nan ne abin ya tsaya a'a shafa'in nan saboda yana biyu ko ko hudu ko shida ko takwas witiri kuma saboda yana ɗaya kenan shi yasa duk abin da biyu shafa'i ne witir kuma duk abin da yake ɗaya mu fahimci wannan da kyau an gane ko to wannan ceton yana iya kasancewa a duniya yana iya kasancewa a lahira an gane ko ana ceto a duniya zaka mutum zai yi ceto kuma ceton nan yana iya zamantowa a lahira sannan yana iya zamantowa ceto nagari yana iya zamantowa ceto wanda ba nagari ba an gane ko Allah subhanahu wataala ce man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha to yaya ceto ke kasancewa na gaskiya malamai suka ce inqadhu mazlumin shine ka tsamo ko ka ceci mutumin da aka zalunta au ihqaq haqqin ko ka tabbatar da gaskiya haƙƙi ka tabbatar da ya isa ga ma'abutansa au ibtali batil ko ka bata abin da yake matsayin ƙarya au isali insanin ila haqqi ko ka sadar da mutum zuwa ga haƙƙinsa an gane ko to wannan shine ceto na gaskiya kishiyarsa kuma shine ceto wanda ba mai kyau ba ya zamanto wato ka ki taimakon wanda aka zalunta ko ka zalunci dan adam ko ko ka tabbatar da ƙarya ko ko ka ɓata gaskiya ko ka ƙi sadar da mutum zuwa ga haƙƙinsa kuma kana da iko to nan ta zama to ash-shafa'a as-sayyi'a wanda ba ta da kyau an gane ko hadisi ya tabbata daga Abu Musa al-Ash'ari ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cina cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ishfa'u tu'jaru wato ku nemi ku yi ceto an gane ko tu'jaru Allah zai ba ku lada to me yasa ya kawo shi jawab al-shart wal jawab saboda duk wanda yayi don Allah Allah zai bashi lada ba yana da cewa dole ba za a bashi lada a'a wanda yayi don Allah dan saboda sai mun kalli sharadi al-shart wal jawab ne sannan a wata riwaya ta muslim fal tu'jaru fal tu'jaru abaku lada allamu lamul amri ne to kuma manzo bai umurta ubangiji ma'ana yana tsammani ne yana roko ne Allah subhanahu wataala ya bayar an gane ko dan kakkace manzo ya roka ya ce fal tu'jaru Allah zai bada lada kamar umurni yake ba Allah a'a annayu da al'amru in an danganta shi zuwa ga Allah ya koma addu'a. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Za a ce maka na Allahu lamun nahyi urida biha du'a. An gane ko Rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati ij'alni ka sanya ni ba umurni ne yake ba Allah ba al'amru huna ma'anahu du'a. Mun fahimci wannan da kyau. Dan haka dai wato ceto a nan duniya ana yin shi zuwa ga wato kowa wanda yake da kima a wajenka ko yake da tushewa zai iya neman ceto gare ka kuma in ka kiya komi abinka za ka ga waɗansu suna da iko su saba maka dan haka shi yasa ana iya ceto gunka ko baka bada izini ba amma Allah shi ba yi masa wannan an gane ko ceto in dai dan saboda ƙarya ne bai halatta ba hadisi ya tabbata daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha a cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim wata mata ta yi sata an gane al-makhzumiyya bani makhzum kenan wata kabila ce ta larabawa za a yanke masa hannu akwai matsala sai suna ganin sun yi abin kunya bai dace a yi haka ba sai aka rasa wanda zai ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana a kanta in ba Usama dan Zaidu ba sai zai ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce a tashfa'u fi haddin min hududillah yanzu za ka zo ka nemi ceto daga cikin haddi na Allah mutum ya aikata laifi ya kamata a yi masa hukunci kuma sharuɗa sun cika ba tare da wani uzuri ba ka zo ka ce kana neman ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari ya khutba yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake a hannunsa law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqata'tu yadaha da fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yasa ta ce wallahi da na yanke hannunta har wani wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da ya halakar da mutanen da suke gabanin ku shine cewa in babba yayi banna sarakuhu za su bar shi amma in karami ko mai rauni yayi za a yi mishi haddi to yanzu ya an ce shine halakar da mutane suke gabanin mu yanzu fa ai yanzu shine ruwan dare ga duniya ko hmm waɗanda su za su abinda suka rama za su aikata su in sun aikata halatu ne kuma wai sun sun aikata haramun ne shauki yake cewa yana yin kasida yana abin nan zambo ga laraba ko yana abin nan nasu kiran su su dawo akan hanya yake cewa wa kaifa yakunu fi aidin halala wa fi ukhra min al aidi harama ya za a yi wani abu shi- wani yayi wani abu a ce halal ne wani kuma in ya aikata a ce haramun ne wannan bai dace ba ina fata an fahimce ni sai dai in akwai uzuri mutum ya aikata wani abu ana iya dubawa a gari ko ko akwai uzurin da yasa ya aikata wannan Allah ya shirye da mu an gane ko to wannan ceto a nan duniya kenan amma akwai ceto ranar tashin alkiyama mu'tazila sun yi inkarin akwai ceto ranar tashin alkiyama shi yasa waɗanda suke da aqida irin tasu da waɗanda suka bi su irin yan qur'ani su ce ai babu ceto ranar tashin alkiyama babu ceto sai su dauke waɗansu ayoyi wato matsala duk lokacin da kai at-tafsiru tajzi'i ka dauki waɗansu ayoyi ka bar waɗansu ayoyi zaka samu matsala wasu ayoyi sun ce babu ceto wasu ayoyi sun tabbatar da ceto to ya za a yi mu haɗa su to shi ne aikin da ya kamata a yi sai a ga shin wane ne ake yi ma ceton a ina za a yi shi wanne ne ba a yi ma shi kenan magana ta ƙare amma sun kiya sun kiya sai sun kafirtar da mutane na farko Allah subhanahu wata'ala cikin suratul zumar yace qul lillahi shafa'atu jami'a ceto na Allah ne gaba daya amma ceton nan yana da sharuɗa guda uku in ji malamai sharadi na farko shine wanda zai ceton ya zamanto Allah ya yarda da shi wanda zai ceton Allah ya yarda da shi an gane ko kenan ko wanda duk Allah bai yarda da shi ba zai ceto ba dan haka kafirai ba su da izinin su yi ceto ranar tashin alkiyama sharadi na biyu ya zamanto wanda za a ceta Allah ya yarda da shi an gane ko shi yasa ma Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa waɗanda su ceto akwai annabawa daga cikin su akwai mala'iku wala yasfa'una illa liman irtada ko ba haka nan bane annabawa za su yi ceto an gane ko bayan Allah na gari za su yi ceto Allah da kanshi kuma zai fitar da waɗansu ya cece su a cikin wutar jahannama kamar da bayani zai zo. To don haka sai kuma sharaɗi na uku ya zamanto Allah ya bada izini man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izni to wannan shine sai suka zo suka kore suka ce duka babu ceto hadisi daga cikin ceto malamai sun kawo anwa daban-daban akwai hadisi na Anas dan Malik yana cikin sahih Muslim hadisi ne mai tsawo wanda mutane za su zo ran tashi alkiyama gaban Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a je wajen Adam za a je wajen Nuh za a je wajen wa ko ne daga cikin su ce ba zai yi ba sai a zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana laha ta wace to ciki Allah zai sanar da shi waɗansu kalimomi waɗanda zai roki Allah ya wato ya faɗi yana mai sujada karkashin al'arshin Allah Allah subhanahu wataala yake cewa washfa tushaffa kenan ka nemi ceto an baka izini za ka yi ceto ceto na biyu kuma su ne waɗanda mutane suna da zunubai mutanen da suke yin saƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai iya ba da dama a cece su ceton ya kai a gare su sannan na uku mutanen da da ayyukansu na gari da mummuna sun zamanto daidai su ma Allah zai ba da izinin a cece su kafin a cece ashabul a'rab don su waɗannan za a cece su a kai su aljanna su kuma ashabul a'rab kamar yadda malamai suka yi bayani sai an kai su an yi wancan gumurzun da aka faɗa cikin suratul a'raf wanda in Allah ya ba mu iko za mu kai gare su sannan su kuma a cece su daga baya ina fata an fahimce ni daga cikin kuma nau'i na ceto su ne mutanen da suna aljanna amma kuma za a ɗaukakar da darajar su an gane ma'ana ya kamata a kai ka bene na goma masalan sai a ɗauke ka a kai ka bene na ashirin Allah ya yi bayanin wannan ya tabbata su waɗanda suke cewa babu wannan ayoyin alkur'ani sun tabbatar da su bari mu ba da aya kafin mu zo zuwa ga hadisi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu tur yake cewa wallazina amanu waɗanda suka yi imani wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin dhurriyyatu tabbisu da imani alhaqana bihim dhurriyyatuhum da mu rishikar da dhurriyyatu da su in suna gida na goma ƴaƴan suna gida na biyar sai a dauke su akai su can sai Allah ce wa ma alatnahum min amalihim min shay kuma ba mu rage musu komi ba to kai dan qur'ani yana ka samu cewa babu wannan har yanzu kuma akwai hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim na ummu salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da abu salama wato tana karshen abu salama Allah ya masa rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su hakuri har yana cewa kakku yi addu'a akan ku saboda in an yi mutuwa mutane suna mummunan addu'a mala'iku in suna kusun ka karba an yi banna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa Allahumma ighfir li abi salama Allah ka gafarta ma abu salama warfa darajatahu fil mahdiyyin ka daukakar da darajarsa a cikin al mahdiyyin waɗanda aka shirya kenan wannan ya nuna cewa ana daukakar da darajar mutum in Allah subhanahu wata'ala ya so sannan akwai mutanen da an zo farfaje kiyama daga cikin waɗanda za a ceto an ja su za a wuta da su sai a nemi musu ceto Allah subhanahu wata'ala zai karba musu an gane ko sannan kuma akwai mutanen da sai sun shiga wuta wal iyadu billah Allah shi muna tsari sai kuma daga baya a fitar da su akwai hadisi na Abi Sa'id al-Khudri yana cikin sahihul Bukhari kuma yana cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai ce akhriju man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardal min iman ko da wato gurgudan kwaye iccen wani kwaima da ake ce ma kwaima karami ne to ko irin shi imani in dai kana da shi to za a fitar da kai daga cikin wutar jahannama amma dai kan mutum ya ce to bari in yi sabon Allah tun da dai ko da na shiga wuta ina fitowa a'a akwai hatsari yini guda a cikin jahannama shekara dubu ne kuma jahannama ta ribanye wutan mu so 70 in an hada wutan mu so 70 za a samu jahannama daya to sannan kuma zaka yi ni guda shekara dubu wa inna yawman inda rabbika ka alfi nasin mimma ta'uduna kana fatan kai shekara dubu cikin wutan jahannama daga zamanin daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau har yanzu ba yi ni bi wajen Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu wallahi ayi hattara dan mutane suna da irin wannan tunanin sannan kuma daga cikin nau'i na ceto wanda za a yi shine akwai mutanen da Allah zai bada izinin a sanya su aljanna bi ghairi hisab ba tare da hisabi ba domin akwai hadisi na Abu Umama wanda yana cikin sunan Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa adani rabbi ubangiji na yayi min alƙawari an yudkhila min ummati ya sanya a cikin al'ummata saba'ina alfan dubu saba'in mutum dubu saba'in kenan la hisaba alaihim babu hisabi a kansu wala itab babu zargi ma'a kulli alfin tare da kowane dubu saba'una alfan dubu saba'in hikima ta ubangiji wa salatu hasayatin min hasayatihi akwai kamfata shine wato hasayat da sa'un ne wanda suke ce mata alhasiyatu wal haswatu da larci Allah zai kamfato wadansu kamfata uku ayi aljanna da su dan haka dai Allah baya son shiga wuta sai wanda yake son ya tabbata a wuta to sai ceto kuma wanda khasun ne kafirai ana cewa ba a musu ceto sai ai taktishin shida ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ma'amin sa shine Abu Talib babban sa wato kamar yadda tabbata a cikin hadisi na Abbas bin Abdul Muttalib da kuma Abi Sa'id al-Khudri wannan riwayoyin sun zo daban-daban cikin Sahih al-Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato shi Abu Talib ya zama to fi dhahdha'in min nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo shi a dhahdha wato gefe gefen wuta an ka an gane ko yaghli minhu dimaguhu amma duk da haka kotonsa ko kokolwarsa tana ta farfasa to kaga wannan a cikin ma wata riwaya ahwalu ahlin nari azaban shine mafi saukin yan wuta wato azaba daga cikin yan wuta to kaga in an ce haka ne tun daga ƙasa har sama kuma abin yana ta farfasa to ina ga waɗanda sun tsunduma cikin gaba ɗaya Allah shi mu tsari wannan riwaya ta ahwan tana cikin sunan Tirmidhi ba cikin sahih Bukhari da Muslim ba saboda ɗalibai masu bincike an gane ko to dan haka dai cewa babu ceto wannan aqida ce ta mu'tazila kuma kullu suna da shubha sai su ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala qullatun wala shafa'a su ce maka la bay'un fihi akwai saye da sayarwa ran tashi alƙiyama kace babu la nafiya lil jins wala qullatun akwai abokan taka ran tashi alƙiyama kace babu ce wala shafa'a babu ceto ya ce to a ina ka samu wannan la bay'un fihi babu saye da sayarwa amun ne makhsus إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به تلكين ده أنك إذا الله عيناني ذا أيشي قيامة سنو ولا قلة tun da nan duniya babu aljanna wala kullatun babu abokantaka a'a irin wadda kace sa wasu ummani don ya ce al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin to shi wannan istisna'i da zaka kai shi na fata an fahimce ni wala shafa'a ga kafirai ne Allah ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in wannan ya nuna su waɗancan za ta amfane su dan ya ce man dalladhi yashfa'u indahu illa bi izni wala yashfa'una illa liman irtada to wannan istisna'in shi ko ka toge shi ka nuna kamar zaka shiga gaban ubangiji tunda kai ne kai karatu kake da ilimi Allah shi mun tsari da wannan an gane ko sai to ah mutumin da ya yi imani da wanda wanda ya kafirta wanda wanda ya yi imani an yi alƙawarin za a bashi aljanna to ceton mi za a yi mai ya riga ya aiki ya riga ya aiki dan mi za a cece shi sai mu ce kai saurara ka ji na farko suna cewa ya Allah ya ce udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna ko ba haka ba bima aslaftum fil ayyamil khaliyah ko ba haka bari ya ce a'a wannan ba'ul astamaniya ce abinda Allah zai ba su yafi aikin da suka yi aikin su bai cancanci ya ba su aljanna ba an gane ko shi yasa ma hadisi yazo a cikin wato a cikin sahih al-bukhari da sahih muslim abu hurairah rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ahadin yudkhiluhu amaluhu al-janna babu wanda aikin sa zai shi aljanna faqila sai sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah hatta kai ya kai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ka qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmah sai in Allah ya lullube ni da rahmarsa to dan haka daga ina ka samu wannan kajin manzo aikin shi ba zai sashi aljanna ba amma wannan ba yana nuna ka kai aiki ba a'a kai aikin amma ba aikin zai saka ba falala ce ta ubangiji ina fata an fahimce ni to Allah ya ganar da mu sannan akwai ceto guda wanda za a yi a duniya kamar yadda cikin hadisi na Ibn Abbas na cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba min rajulin muslimin yamutu fataqumu ala janazatihi 40 rajulan babu musulmin da zai mutuwa namiji musulmi wanda zai mutuwa mutum arba'in su tsayu ala janazatihi akan jana'izarsa la yushrikuna billahi shay'an ba su shirka da Allah da komai illa shafa'ahumullahu fi face Allah ya ba su cetonsa a nan za mu fahimci abu guda biyu na farko da anka ce ma min rajulin muslimin ba ana nufin sai namiji ba ka a ce addinin musulunci ya bambanta tsakanin namiji da mace na an kawo shi rajul ba ana nufin dole ba sai abin nan sai maza ka a ce a to su mata ba za su samu wannan falala ba abu na biyu to Allah bai yi umarni ba kuma sun zo sun yi ko ba haka ba a'a Allah ya yi umarni don shi ya nemi a yi ma mutane addu'a ko da bayan sun mutu والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كو ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم da haka waɗannan masu shubohin nan sai kun yi hatara da su da haka dai Allah zai ba su ceton shi abin nan idan sun kasance ba su shirka da Allah shi yasa Ibn Abbas ake ba da labari da ɗansa ya mutu a wani wuri da ake cewa Qudayd ko Usfan an gane ko sai ya tambayi ɗaya daga cikin waɗanda suke almajiran ka duba ka gani mutum arba'in sun zo ko ba su zo ba wurin da ake kira qadid ko usfan an yi sabani ya ce awo sun kai mutum arba'in sai tashi masa sallah sannan ya faɗi wannan hadisi shi ne ake ce ma asbabu wurudul hadis dalilin da yasa hadisi ya zo an gane ko shi yasa in ana zaton mutane za su kai arba'in masu abin nan to ana fatan yawan jama'a shi yasa ake son musulmi da yawa su rinka halarta ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi iko وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون دان سبو دسو سامو تقوا أنغاني كو لعل تنا تيدك تكين واتو أبندا yake yi ma mubtada wato fatha an gane ko nasba kenan ya yi ma khabar raf'a to la'allahum to ai ba mu samu an ce ba an samu dhamma an gane ko amma in mun dauki qira'a da sauran da cikin sauran kira'o'i la'allahum an gane kamar ibnu kasir yana karanta da haka qalun yana karantawa haka warshe sai inda kuma wato mimun ta zo bayan alhamza to dan kaga an ce la'allahum kakkace i'rabi ne an kai an gane ko dan ya kamata ya samu fatha la tadri la allah yuhdithu ba'da zalika amra mun fahimci wannan da kyau shi hum damiri mabniyun ne ko yaushe sukuni gare shi sai zaman to kaddara mishi fatha za a yi an zo jan i'rabi ko a ce mabniyun ne an gane ko kenan sai ya zama to hum shine ismu la Allah yattaquna shine wato khabaru aljumla kenan la'allahum yattaqun ko hum din nan kuma taglibi ne maza da mata duka sun shigo ciki an gane ko la'allahum yattaqun kalima ta taqwa ittaqa asluhu iwtaqa duk lokacin da wawun ta zo tare da wato ta'un za a inda wato wawun ce ta fi'ili za a maida ta tare da ta'un sai su shiga cikin juna ka gane ko wato wa'ada sai a ce itta'ada ba a ce iwta'ada wasala ittasala ba a cewa iwtasala wato wahada ko wahada sai a ce ittahada ba a cewa iwtahada amma wani lokaci har alhamza in ta zo sai a mita a maida ta ta'un wannan kuma sai zama wani lokaci sun ce bai da yawa a cikin larabci don akhadha sai a ce ittakhadha afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu asalin shi alhamza ne an gane ko ya kamata a ce ittakhadha to la'allahum yattaqun dan su ji tsoron Allah ya ake jin tsoron Allah shine bimtisalil awamir a aikata abin da Allah ya umurni a zartas bil ikhlasi amma dan Allah an gane ko alal wajhil mashru ga yadda Allah ya wato ya shar'anta wajtinabin nawahi kuma a nisanci wato annawahi abin da Allah ya hana bil ikhlasi kuma shi ma dan Allah ka bari don Allah ba ka bari dan waya dan akwai wanda ke bari dan waya to in an bari dan waya babu lada an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa fa amma man tagha fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa ya ji tsoron Allah ya hana ma ransa abin rayuwarsa abin da take so to wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi lada an fahimce ni ko hadisi ya tabbata a wato sahih muslim daga Abu Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma nahaitukum anhu fashtanibuhu duk abin da na hane ku ku nisan kusance shi ita haram ba a cewa bari in rage in dai za a bari a bari gaba daya an gane ko wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum duk abin da na umurce ku ku zo da shi gurgudu shi umurni ba za ka iya dukkan abin da aka umurce ka ba sai dai kai gurgudun hali fattaqullaha mastata'tum amma haram akabi kas haka Allah subhanahu wataala ya ce Allah ya ba mu jin tsoron jin tsoron sa at-taqwa mawdu'i ne na alqur'ani mun kawo ayoyin da suke da alaka da taqwa da sauran su dalibin ilimi zai duba ya gani fa'idodin taqwa menene taqwa menene sifofin masu taqwa menene makoman masu taqwa kana ma eh mafhumul mukhalafa waɗanda ba su jin tsoron Allah yaya makoman su take yaya sifofin su suke yaya ayyukan su suke kaga sai ka samu mawdu'i na alqur'ani Allah ce wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghada
ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum kada ka kori at-tard shine kora al-ib'ad nisantarwa shi yasa ake cewa matrudun ar rahmatillah an nisantar da shi daga rahama Allah shi shedan da kuma wanda ya aiki irin nasa dan haka wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum kada ka kori alladina yad'una rabbahum waɗanda suke yad'una asalin wato addawa shine kira waɗansu malamai sun ce yad'una rabbahum waɗanda suke wato roƙon ubangijin su roƙon ubangiji an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a yad'una nan ana nufin as-salah shine wato suke sallah ita ko sallah cikin ta ai akwai roƙo kenan utliqal juz'u wa urida bihi al-kullu ko kuma wala wato tatrudul ladina yad'una rabbahum ay ya'buduna rabbahum suke bauta ma ubangijin su domin addu'a in dai an danganta shi zuwa ga Allah shi ma ibada ne shi yasa wani lokaci sai kaga an ce addu'a al ibada wani lokaci shi kashi ibada ne wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin an gane ko dan haka dai yad'una rabbahum suke riko ubangijin su kara a dauke shi matsayin am ba ana nufin sallah ba ina fata an fahimce ni duk da yake sallah tana iya shiga daga ciki kada ka kore su alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ko kuma bil ghudwati wal ashi ibnu amir daga cikin qurra guda goma ya karanta bil ghudwati ana cewa al ghada ana cewa al ghudwa an gane ko da safiya wal ashi da marece to waɗannan malamai suka yi saɓani me yasa aka ce bil ghadati wal ashi alhali ko ba cikin waɗannan lokutan bane dai masu imani suke roƙon Allah ko ba haka ba alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim kowane lokaci suna ambaton Allah an gane ko to kaga aka yi hakan ga aka ce bil ghudwati ko bil ghadati waɗansu malamai suka ce saboda waɗannan lokuta suna da muhimmanci domin wannan lokacin ne ake so mutum ya yi roƙo azkarus sabahi wal masa don samun kariya waɗansu malamai suka ce lil afdaliya saboda suna da ɗaukaka ba kowa ke samun jam'in sallar asuba ba ko ba haka nan bane sallar maghriba kuma lokacin da ya kamata kai addu'o'in da zaka samun kariya har zuwa fiketuwa alfijiri saboda falalar su an kai umarni da wannan waɗansu malamai suka ce a'a yana daga cikin al'ada ta larabawa su ce bil ghadati wal ashiyi safiya da mureci suna nufin kowane lokaci ko ba haka ba da hausa sai a ce yau da gobe sai Allah ko ba haka nan bane ba yau muna yau wace rana yau muna lahadi ko ba ana nufin yau lahadi ba da gobe da litinin shi kenan to sauran fa a'a ana nufin kullum ma na Allah ne wato an ce yau da gobe ana nufin kowane lokaci na fata an fahimce ni in an tashi falsafa sai a ce ma yau da gobe in ka ce baka yadda ba sai a ce ma to jira sai gobe tashi a ce ma yau da gobe sai jibi tashi a ce ma yau da gobe an kama tafiya kenan in ba kana so a yi gardama da kai ne an gane wannan ko to shi yasa wadansu malamai suka ce bil ghadati wal ashi an gane ko wato da safiya da marece ko kuma kowane lokaci shine mazance mafi inganci domin larabawa suna amfani da waɗannan kalmomin don saboda nuna abin yana tafiya a kowane lokaci ɗaya daga cikin larabawa na ƙauye larabawan ƙauye sun yi rigima da matarsa ta kai shi kwano abin da cewa ta kai shi kwano ya ce ta kai shi kwano kusan in an taka mota ta kai ƙarshe sai a ce an kai su kwano wani malami yana tafsiri a cikin suratul zukhruf yace falan ma asafuna lokacin da sun ka kai mu kwano ma'ana kina suka fusatar da mu wato ta kai shi kwano ta kai shi ƙarshe ta fusatar da shi sai yayi mata baituttuka to daga cikin baitutuka akwai mawdu'il istishhad yake cewa laha jismu barghusin wa saqa ba'udatin wa wajhun ka wajhul qirdi bal huwa aqbahu wa tabruqu aynaha idha ma ra'aytaha wa ta'basu fi wajhi ad-daji'i wa taklahu wa taftahu la kanat faman law ra'aytahu tawahhamtahu baban min an-nari yuftahu فما ضحكت في الناس إلا ظننتها أمامهم قرد يهر وينبه إذا آين الشيطان سورة وجهها تأوذ منها حين يمسي ويصبح وقد أعجبتها نفسها فتملحت بأي جمال ليت شئرية تملح يتي لها جسم برغوث تنا da jiki irin jikin gazunzumi wasaqa wani kwaro ne wadan karami yana cizon mutane wasaqa ba'udatin tana da kwabri ko kauri irin kaurin abin nan ba'uda sauro wa wajhum ka wajhul qirdi tana da fuska irin fuskar biri yace kai bal huwa akbahu fuska ta tafi ta biri muni yace wa tabruqu ainaha idanunta suna haske daga albarqu ne an gane ko idza ma ra'aitaha lokacin da ka ganta wa ta'basu fi wajhi ad-daji'i tana bata fuskarta ga mijinta shine ad-daji mijinta wanda yake kwanciya da ita ko ba haka ba wa taklahu tana daure fuska talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kadihun yace wa taftahu tana budewa yace la kanat na roki Allah inda ma bai halicce ta ba faman laura aitahu ai taftahu faman tana bude baki laura aitahu da kaga bakin nata tawhamtahu baban minan nari yuftahu da ka ce wato wata kofa ce ta wuta da aka bude yace fama dhahikat fin nasi bata yi bata taba yin dariya a cikin mutane ba illa zananta ha sai kai zaton amamahum ita gaban su an gane qirdun kamar biri take yahirru wa yambahu wanda yake yin kuka yana magagi wato yahirru daga kukan musali wa yambahu sai kuma kukan kare ne sai amfani da su zuwa gare ta yace to kai idza ayana shaytanu surata wajhiha in shaytan ya ga fuskarta ta'awwaza minha zai nemi tsari ga Allah hina yumsi wa yusbihu safiya da marece to kaga ba yana nufin safiya da marece sai yini ɗaya ba wai yana nufin kowane lokaci an gane ko to wannan shine munasaba na kawo shi bil ghadati wal ashi wa qad a'jabatha nafsaha fatamallahat bi ayyi jamalin laita shadiyata tamlahu yace wato duk da haka tana burge kanta tana ganin ita wata tsiya ce yace wani kyawu gare ta babu kyawun hali ko aro kyawun fuska ai abin ba zai yi kyawu ba zuwa karshe tunda kyawun na iya karewa ana iya yin accident fuskar ta lalace mu ga abin da za a yi kuri da shi an gane ko ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ودن سنا واتو نيمان وجهه يرضى الله سبحانه وتعالى malaman tafsiri sun yi sabani akan sababin nuzul na wannan aya ɗaya daga cikin asbabun nuzul aka ce kafirai quraishawa ko kuma waɗansu manya daga cikin manyan larabawa kamar shugabannin larabawa kamar wanda ake kira aqra bin habis an gane ko da uyaina bin hisn su ne suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ka kori waɗannan talakawa matsiyata za mu bi addininka domin kullun da mai mulki da mai girman kai da mai hali ba su taɓa zuwa su tallafa ma aiki ba sai in ya kai inda ko da su ko ba da su za a tafi sun ga jama'a ta karɓa sai su dawo su ce za a sa su gaba ba dole bane ina fata an fahimce ni sai ɗan kaɗan daga cikin su sai na abubakar mai wadata ne kuma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko to sai wannan aya ta sabka amma zance mafi inganci malamai suka ce a ɗauki cewa kafirran Qurayshawa ne ba wato Aqra bin Habis ba da Uyayna bin Hisn domin waɗannan sun zo mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina da Aqra da Uyayna wato da Uyayna alhali ko wannan sura mun ce makkiya ce kenan ko wannan ayar ta sauka a Makka kenan bai dace a ce asbabun nuzul ba tana akan waɗannan sannan kuma akwai riwaya wanda ta Ibn Hibban da Imam al-Hakim daga Sa'ad Ibn Abi Waqqas yake cewa wata rana shi da kanshi ne kafin ya musulunta ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace a kori waɗannan to kaga wannan riwaya ta saba ma waɗancan kuma tunda ta ce manya manyan mutane daga cikin Qurayshawa an gane ko waɗansu malamai suka ce to da Ibn Mas'ud shi ma wannan lokacin bai musulunta ba sannan akwai riwaya ta Ibn Jarir at-Tabari da Ibn Abi Hatim an gane ko daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wata rana wasu kafirai sun zo sun shuɗe daga manzon Allah marra mala'un bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waɗansu mutane ne manya suka shuɗe kenan shi Ibn Abbas Ibn Mas'ud radiyallahu anhu afwan shine yake ba da labari abin da ya faru sannan akwai riwaya daga Ibn Jarir at-Tabari da Ibn al-Munzir daga Ikrima yake cewa da Utba Ibn Rabi'a da Shayba ɗan Rabi'a da Mut'im Ibn Adi da Haris bin Naufal sun zo cikin manya daga cikin wato bani ashrafu bani abdi munaf wato manya daga cikin bani abdi munaf da wanda suna daga cikin wato ƴan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo zuwa ga Abu Talib suka ce ka umurci manzo sallallahu alaihi wasallam ya kori waɗanda yake tare da su sai mu bika sai wannan aya ta sabka to kaga anan matsalar da ake samu wani sai ce a to an ce ta sarka akan wani an ce ta sarka akan wani iska abin nan ba ƙarya bane a'a yana da kyau ka fahimci matsaloli na ilimi ilimi ba wato ilimi ba burodi bane ko da biru wanda ake ci lokaci guda aje a'a sai an kalli yadda abubuwa suke in muka kalli riwaya ta farko da ta zo wato riwaya ta Ibn Hibban da Imam al-Hakim da aka kawo ayoyin sai aka kawo ayat ta tsaya ne sababin nuzul inda aka ce alaysa Allahu bi a'lamu bi shakirin in muka karbi riwaya ta biyu ta Ibn Jarir da Ibn Abi Hatim ita ko ba nan ta tsaya ba ta tsaya bane wa kadhalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin in muka dauki riwaya ta uku an gane ko ita ma da ta Ibn Jarir da Ibn Abi Hatim ta tsaya wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum sannan kuma daga cikin iskalin da ke akwai an wata riwaya an rubuta Ibn- an nuna ibnu mas'ud yana daga cikin wanda suka nemi a kori mutane a wata riwaya an gane ko an nuna cewa shi ibnu mas'ud radiyallahu anhu shi na daga cikin talakawan da aka yi ma wannan a wata riwaya kuma sai zo abin an ce an yi ba a nuna shi yana cikin waɗanda suka aikata ba ko shi na daga cikin waɗanda aka aikata ba to kaga wannan sai kana bincike ka san abin da kake yi na farko abin da ya kamata a duba shin duk waɗannan riwayoyin sun inganta ko ba su inganta ba abu na farko kenan in wannan ya inganta sai a kalli na biyu shin wanne ne na farko daga faruwa sauran abin da kamata mu fahimta wani lokaci malamai suna cewa asbabun nuzul ba asbabun nuzul bane ma'ana ayat tana magana akan irin abin da ya faru ga wannan shine wani lokaci suke cewa asbabun nuzul to wanda bai sani ba sai ya sa tsammanin shine sababin nuzul mubashir akwai sababin nuzul mubashir akwai sababin nuzul ghairu mubashir an gane ko ko ko shi rawin lokacin ya ji wannan aya sai ya sa tsammanin akan shi ne sassafka to a ina kuma suka ci karo da juna dan haka dole irin waɗannan abubuwan sai kun yi hattara da su akwai littattafai cikin asbabun nuzul zaka dube su musamman wato da kuma yadda ake mu'amala da su wani ɗalibi a ƙasar Sudan ya rubuta risala cikin asbabun nuzul yadda ake bincike kansu sannan akwai wani babba daga cikin malamai ya yi littafi al-isti'ab kan duk asbabun nuzul ina ganin ban taɓa ganin mausu'a mai girma ba kan asbabun nuzul irin wannan littafi al-isti'ab ko wace aya zai bincike ya kawo abu wanda ya kai wato ya kai gare shi sannan ya nuna ingancin ta da rashin ingancin ta da yadda abin da ya kamata wani malami daga cikin malamai ya yi bincike ma kan yadda siyaki gaban aya da bayan aya yake taimakawa wajen gano tace asbabun nuzul an gane ko a cikin majallatu shari'atul islamiyya ta kasar Kuwait adadi na 90 an gane ko wadda an buga ta ne a 2012 ya sanya ma bahatinsa suna as-siyaqu wa atharuhu fil hukmi ala asbabit tanzili an gane ko yadda za a yi a fahimci yadda asiyaf yake da tasiri an gane ko da haka mutum zai iya kallon wannan majallakin ya samu amfanuwa da ita domin majalloli suna ɗauke da fa'idodi da dama musamman majalla ta rabitatul alamil islami da kuma majalla ta jami'a ta madina almunawwara sannan kuma akwai mujallatul hikma akwai mujallatul bayan akwai majalla ta kulliyatul da'wal islamiyya alalamiya akwai dai majalloli waɗanda an yi bincike masu ƙayatarwa ɗalibin ilimi zai amfana da su sunan wannan malamin dr sulaiman ali amir ash-shu'aili da haka dai wannan shi dai ne abin da ya shafi asbabun nuzul an gane ko da haka ɗalibin ilimi ya ribe su akwai rubabun nuqul fi asbabin nuzul na imamu suyuti akwai al'ujab an gane ko na wato ibnu hajar al-asqalani wanda bai kare shi ba yana cikin suratul nisa Allah subhanahu ta'ala bai sa ya karasa ba Allah ya karbi ransa ma'ana tana yiwa ya fara rubutu ya karkata zuwa ga wani bincike har Allah ya karbi ransa bai samu ya karasa shi ba an gane ko to dan haka dai a takaicen takaitawa kada mutun ya je wajen asbabun nuzul ya ga suna da yawa zaka dibi ibnu jarir at-tabari zaka ga asbabun nuzul to dole zaka gane in bus in sun inganta akwai na farko akwai wanda gaira mubashir an gane ko ko wato jami'ul ahkam na imam al-qurtubi shi ma yana ka asbabun nuzul ko lubabun nuqul ko asbabun nuzul na imam al-wahidi shi ma yana taimakawa ko al-isti'ab in ka same shi wannan zai taimaka maka an gane ko a takaitan takaitawa ne littafai ne masu muhimmanci da al-munir na wato at-tafsir al-munir na wahbatu zuhaili Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum in mun ce ibnu mas'ud yana cikin su ai shi ibnu mas'ud an nuna yana daga cikin talakawa kafin ma ya musulunta tunda ya musulunta ne lokacin da suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyo ba matsala bane tana yiwa shi ya bi bayan waɗancan kuma ba matsala bane wanda mutumin da ba musulmi ba yana iya aikata abu ya dawo ya tuba mafi yawancin sahabbai haka suke to amma ƴan shi'a da wannan suke labewa sai su ce ai sahabban nan sun aikata kaza sun aikata kaza a da ba musulmi bane daga baya suka musulunta yau me matsala كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا الله شبون سريد وانا ممونا أكيدا sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kada ka kori waɗanda suke wato roƙon ubangijin su ko suke ibada zuwa ga ubangijin su ko sallah ga ubangijin su bil ghadati wal ashi ko bil ghudwati wal ashi a cikin riwaya ta Ibn Amir yuriduna wajha wanda suna yin wannan dan neman yarda Allah in an ka ce yuridu yana so wajhahu sai a ce wato fuska in za mu fassara ko ba haka ba to amma nan me ake nufi a hakikance domin akwai mas'ala ta lugha anan akwai mas'ala ta aqida na farko alqur'ani bai taba cewa niyya ba a cikin alqur'ani babu niyya amma akwai irada wannan irada wani lokaci ita ce alqur'ani yake kira niyya wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kaga arada al-akhirata wanda niyyarsa ta kasance lahira من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وللوكة كما سي الله سبحانه وتعالى سي ابتغاء وجه الله هو ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أنقانيكو نيمن يردأ أبنججنسو كوكما وندي ميك أو يسا ومن يسلم وجهه إلى الله وللوكة كناش الإخلاص dan haka dai a takaice babu niyya a cikin alkur'ani amma niyyar ta zo cikin hadisai kuma laraba suna amfani da ita dan haka wannan ba mushkila bane wannan mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu game da wannan yuriduna wajhahu kalima ta alwajhu nan a balagance utliqa aljuz'u wa urida bihi alkullu na an ce wajhahu amma na nufin Allah subhanahu wataala ba ana nufin fuskar gaba ɗaya ba sannan kalima ta alwajhu an gane ko a cikin larabci ana cewa aljahu wani lokaci a ce alwajhu sai malaman sarfu suka ce an yi alqalbul makani abinda ake ce ma alqalbul makani alwajhu sai an ka dauki wawun nan sai an ka sata tsakiyar jimun da ha'un jawaha sai ya zamanto in fataha ma qablaha ita ma maftuha ce sai aka mai da shi aljahu marmakon a ce kenan wajaha fa'ala sai a ce aljahu sai a ce afalu domin fa'ul din ta tashi daga farko ta koma tsakiya an gane ko a cikin kuma fiqhu akwai sharikatul wujuh sharika ta fuskoki ma'ana ku zura fuskokin ku wato darajar ku ake nufi ku karɓo wasu abubuwa saboda ku yi aiki tare ko kuma akwai damanul wujuhi ka zo ka ce a bawa ni kaya in ma bai bayar da kuɗi ba ni zan bayar to kaga wannan alwajhu ake nufi kar ka tafi ka ce a'a to bi ake nufi da damanul wajhi damani da huska ba wai ana nufin kai mutum rotsi ba ko wani rauni ka je ka bada waɗansu abubuwa ba haka ake nufi ba an gane ko kace kai zaka ɗaukar lamuni mun fahimci wannan da kyau to yuriduna wajhahu suna neman yarda Allah subhanahu wata'ala waɗannan suna daga cikin ayoyin sifat ahli sunna wal jama'a ba su kautar da waɗannan wajhahu da sifofin da aka faɗa ma ubangiji domin mi domin zatin Allah ba mu san shi ba ba za mu iya kamanta shi ba amma za mu yi imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya sifanta kanshi da shi in ba haka ba za ka faɗa cikin bala'i dan haka abu na farko shine ka gaskata Allah akan abin da ya bada labari don baka fi Allah sanin Allah ba Allah ya ce qul a antum a'lamu amillah ka fi Allah subhanahu wataala sani baka fi Allah subhanahu wataala sani ba to dan me zaka kore ma Allah abin da ya tabbata ba kansa abu na biyu bayan haka sai ka kore tashbihi ga Allah dan Allah ya ce laysa kamithlihi shay kaga ya kore tashbihi wa huwa as-sami'ul basir kuma ya tabbatar maka shi abu na uku kasancewa hakka koma kiyama ba za ka san wato yadda ubangiji yake ba an gane ko to don haka sai ka mai yadda sanin su zuwa ga Allah duk da yake zaka fassara su an gane waɗansu kuma sai su shiga su kamanta Allah da halittunsa wasu kuma su kore dukkan sifofin dukkan waɗannan mazhabobi wasu da amfani an gane wannan ko kuma kowace ayar ta zo da sifa haka zaka yi kakka shiga cikin tunanin ubangiji don baka san kunhu na Allah subhanahu wataala ba wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha haka ne imam malik an yi masa tambaya wata rana da kuma sauran salaf ma an taɓa musu irin wannan tambaya an ce ar-rahmanu alal arshi sawa kaifa sawa to kaga nan tambaya ce saboda ana son a kure malami akwai masu tambaya don su kure malami ko su sa malam cikin matsala a imamu malik yayi bayani kan wannan yace wato abin nan shi al-istiwa'u ma'lum ma'anar shi kenan sananna ce istawa wal kaifu majhul shi ko kaifi ne yadda Allah yi mun jahilce shi don ba mu san girman al'arshin ba kuma ba san zatin Allah ba an gane ko wal imanu bihi wajib dole ai imani Allah subhanahu wataala ya da wannan ya faɗa والسؤال عنه بدعة تنبيه ونن كم بدعة لي ده هكا ونن تنبيه شيء بتداشي با aka ce wa nazala minhu al-araq hatta nazala minhu al-araq sai da wato gumi ya rufe imamu malik sannan ya ce a fitar da min wannan mutum domin ya zo ne ya kamo da fitina cikin karatun mu Allah shi mu tsari an gane ko yuriduna wajhahu ba ana dai suna neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala ma alayka min hisabihim min shay ba wani akan ka na hisabin su daga wani abu abinda suka aikata yana tare da su ko ba haka ba wala taziru waziratun wizra ukhra ko ba haka ba wa ma min hisabika alaihim min shay'in babu hisabinka akan su su abinda suka yi yana akan su kai kuma abinda ka aikata yana akan ka wannan al'ada ce ta kafirai ko ne lokaci su nemi a kori masu imani saboda su zo su ne manya saboda girman su suke kallo ba su kallon kimar da Allah subhanahu wataala ya mutane an fahimci wannan da kyau ko mutane annabi nuhu sun nemi ya kori mutane sannan su yi imani da shi yace wa ma ana bi qaridil mu'mini in ana illa nadhirun mubin ko ba haka ba a cikin suratul hud kuma yayi wannan wa ya qaumi man yansuruni min Allah in tarattuhum afala tadhakkarun abinda kuke son nan ba zai yiwuwa ba Allah subhanahu wataala ya hana wannan kuma ka'ida ce ta kafirai suna son a kori waɗansu sannan su su zo su yi imani an gane ko dan haka mai imani shine kamata a yi aiki tare da shi ba mai son a bashi babban matsayi don shi banna ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء التي فتطردهم إن كي هكا كوريسو فتكون من الظالمين سيكا كسن شيء لك شكيان الظالمين فتطردهم أن يمسى فتحة يا ذمن تو منصوبي أنغاني كو ما لم يسوك شيء جواب النفي ني بما أنت ما عليك من حسابهم من شيء شيكو جواب النفي سي ذمن تو مي سي ذمن تو واتو أبن منصوبي ني بأن وللوكة أن إن ذا أقدراتا jawaban ko wujuban ko tilas ko ko wani lokaci suka ce ma za a kawo ta ba tare da abin da ya gabace ta ba wa lubsu aba'atin wa taqarra aini ahabbu ilayya min lubsu shufufi kaga wa lubsu aba'atin in sanya yan riga sharashara wa taqarra aini ai wa an taqarra aini kuma wa abin da gabace shi ahabbu ilayya min lubsu shufufi shine nafi so da in sanya riguna na takama da alfarma an ce wata mata ce sai da Muawiya radiyallahu anha ya aure ta daga ƙauye aka kawo ta birni amma ba ta son zaman birni da ya ji wannan aka ce ya sake ta ya mayar da ita zuwa ga mutanenta ba dole bane in ka aure mace daga ƙauye kana ganin ka kawo ta cikin ni'ima wallahi wani ba ni'ima yake gani ba ya fi son a bar shi ya koma da cikin wato hasken watan nan ai tashi ai harkoki mana na fata an fahimce ni suka ce ka kawo ta ka kashe dukiya ba dole bane ya kamata ka yi rayuwa irin tata ka kawo mata ƴan uwanta saura wanda suke rayuwa har ta samu ta saba da rayuwar birni an gane ko akwai wasu baitutuka ba za mu samu dama kawo su ba wani sha'iri sai in Allah ya babu ikon munasaba fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin shi fatakuna min adh-dhalimin sai ka wayi gari daga cikin azzalumai sai malamai suka ce to waccan wato jawabun nafi ne sai zaman to mansubi ne an gane ko la yuqda alaihim fayamutu kaga fayamutu kin nan wato la yuqda alaihim jawabun wato abin nan ne kore wanda an kai annafi fatakuna min adh-dhalimin wadansu malamai suka ce an yi mishi nasba ne saboda ma'atufi ne akan fatatrudahum wadansu malamai suka ce a'a wato jawabun nahyi shi ma jawabun nahyi mansubi ne kenan la tatrudahum fatakuna min adh-dhalimin kenan nan akwai magana guda biyu akan wannan na biyu wato fatakuna min adh-dhalimin sai ka kasance daga cikin azzalumai Allah shi mu tsari da kasancewa cikin azzalumai sai Allah ya ce wa kadhalika fatanna
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين wakazalika kama haka to kama haka aka yi mi kaga ba ai wani abin nan ba shina da alaka ne da wani abin mahzufun ai wakazalika fatannahum kama haka ne muka jarrabe su to kamar haka da mimi kamar da muka jarrabi waɗannan kafirai fatanna ba'dahum bi ba'd kama fatanna haula'i kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd an gane ko kamar yadda muka jarrabe su haka ne muka jarrabe muka jarrabe su game al'amarin tsakankanin su an gane ko su mutane dan haka dole sai ya samu muta'alliki li yaqulu dan su ce a haula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan su ne Allah ya ma baiwa kaga jarrabawa ce daga Allah Allah zai baka wani abu ya gani mulkin da aka baka ilimin da aka baka ko ba haka ba dukiyar da aka baka shin mace ce Allah ya bata ni'ima ta kyau mai ta kyau shin za ta kasance dan ta kasance kyakkyawa za ta yi tawazu'i ko ko za ta nuna tafi wadancan halitta ce ta Allah ba ke kike zabi a halicce ki haka ba Allah ne ya ga dama ya baka arziki ba kai ka zabi ba kanka arziki ba dan kowa yana son arziki Allah ne ya ga dama ya baka mulki ba kai ne ga dama ka ba kanka mulki ba Allah ne ya ga dama ya baka jama'a ba kai ne ka ba kanka jama'a ba Allah ne ya ga dama ya baka ilmi ba kai ne ka ga dama ka ba kanka ilmi ba to zaka gode ma Allah ko zaka yi girman kai kaga kafi waɗansu mutane shi yasa Allah subhanahu wataala ce fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a haula'i manna Allahu alaihim min bainina zaka ga mutane in suna da ni'ima ta duniya suna kokarin kaskantar da waɗansu abinda zai koma musu ranar tashin alkiyama don ashabul a'raf za su ce da su a ha'ula'i alladhina aqasamtum la yanaluhum Allah bi rahma yanzu waɗancan su ne kuka rantse cewa Allah subhanahu wataala ba zai musu rahama ba ina fata abinci ne a can duniya kun kasance kuna faɗar wannan saboda suna auna mizanin ne da ni'ima ta duniya suna ganin su sun fi ƙarfin a faɗa musu gaskiya saboda mulkin su ko saboda kuɗin su ko saboda jama'ar su ko saboda kyawun da mace take da shi fil ghalib ko saboda wata ni'ima ta duniya an gane ko to wannan abin zai koma zuwa gare su shi yasa ma alqur'ani ya kawo wannan a wurare daban-daban a cikin suratul ahqaf Allah ya faɗa wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi da alkhairi ne da bai dace a ce su sun gane ba mu gane ba ni professor professor na kaza wani mutum da a kauye ya ce ya gane abin da ban gane ba ni ba zan yarda da wannan ba imani tawfiki ne shi ko Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu da juna dan saboda ya gani shin zamu yi hakuri waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna an gane ko shin za ku yi haƙuri haka aka gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba a saukar da wannan alqur'ani ba akan wani mutum mai girma wai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke bai da girma to kai an ce mai shi bai da kima ba shi ya dace ba kai kana ganin mutane su ce kai ka dace dan kana wa'azi kana da'awa a ya kamata a yi hattara masu da'awa don haka wannan sai ka samu waɗanda za su rinka fito na fito da kai sai dai Allah shi muna kariya an gane ko to dan haka dai wannan shine shi yasa kuma Allah yana jarraba su da abubuwa daban-daban jarrabawa ce ta Allah dan ya gani menene zaka aikata da aka bada labarin cewa alaiha tis'ata ashar wuta wuta jahannama akwai wato mala'iki guda tara goma sha tara masu tsaronta sai wani ce a daga cikin kasarar maka ce al'amari mai sauki yace to ai ni da kaina na fi karfin yace guda goma sha wani abu daga cikin su yace in ni kama goma da wani abu ku kuma sauran mutanen makka sai ku kama saura yace mu kare da su mu je mu shiga aljanna da karfi da ƙarfin tsiya fitina ce da an ce alaiha tis'at ashar Allah ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastaqil alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana dan haka dai akwai jarabawa shin ya halatta mutun ya roki Allah ya sanya shi ya kasance jarabawa ko bai halatta ba kace Allah ya sa in zaman to sanadiyar wane ya kauce ma gaskiya ba a yin wannan an gane ko a cikin suratul mumtahana suka roki Allah rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru Allah kaka sanya mu zaman to fitina dan an ga malami yana cikin talauci ne ce a to ai addinin nan ba gaskiya bane ko ba haka nan bane dan haka dai rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru an gane ko har a cikin suratul Yunus mutanen annabi Musa sun yi wannan wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin qalu ala Allah tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin kaka roki Allah abinda Allah ya ga dama shine zai aikatawa وكذلك فتنا بعضهم ببعض الله ce mun jarrabe su kalima ta fitna tana nufin al-ikhtibar a wani lokaci an gane ko innama amwalukum wa auladukum fitna fitna ne sannan wani lokaci ana nufin a'a abinda wato jarrabawa za ta haifar suwa ƙarshen ta shi ma ana kiran shi fitina an gane ko sannan azaba ita ma ana kiran ta fitina zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun sannan wani lokaci konarwa ana kiran shi fitina innal ladhina fatanu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul hariq wani lokaci kuma uzri ko hujja ana kiran sa wato fitna thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin sannan shirka ita ma ana kiranta fitina wato waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah ko yakun dinu kulluhu lillah a cikin suratul anfal kulluhu lillah a cikin suratul baqara wa yakuna ad-dinu lillah وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين أشيكو الله سبحانه وتعالى باشيني ما في سني باكو مسني da waɗanda suke masu godiya na gaskiya shine masani da su tunda mu ba mu san su ba mu alama ce muke gani ina fata an fahimce ni Allah shine ya san masu godiya Allah ya sanya mu daga cikin su dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya matso abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh